اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام شيء قبل ثلاثين لتابع العقيدة الواسطية لا شيخ الإسلام ابن تيمية yau za mu tashi a kan bayanin abinda ake ce ma karamomin waliye karamatun auliya shi ne matashin karatun nan shi ne malamin cewa min usuri ahli sunnati wal jama'a yana daga cikin aqidar ahli sunna wal jama'a at-tasdiq bi karamati al-awliya gaskatawa da karamomin waliyai ahlus sunna suna yarda suna gaskatawa suna dauka da gaskiyar cewa waliyai suna da karamomi karamati jami ne na alkarama ko kuma jami ne na karama wato karama shine girmamawa ko kuma girma ko daraja shi ake ce mabiki karamat al'auliya shi kuma jam'i ne na alwali jam'i ne na alwali wato shi ne wali wali kuma shi ne momini mai tsoron allah al-mominu al-muttaqi mai imani wanda ya yi imani da allah da mala'ikun Allah da manzannin Allah da littattafan Allah da ranar lahira imani da kadara mai tauhidi ne mai kadata Allah subhanahu wata'ala da ibada sannan kuma yana kiyaye kanshi daga aikata abinda Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi ya aikata yana nisantar kuma abinda Allah ya ce nisance shi shi ne mai tsoron Allah shi ake ce ma waliyi to wannan waliyin yana da karama da Allah subhanahu wata'ala yake bashi ba kuma dukkan kowane waliyi ba Allah yake mai karama amma dai karama ta tabbata ga waliyi don mutunan da ya mika wuya ga Allah subhanahu wata'ala waliyi to kuma ba kowa bane Allah subhanahu wata'ala zai gudanar da karama a cikin rayuwa wani abu na ban mamaki shi ne karama wani abu na ban mamaki wanda za ba mutane mamaki ya aka yi abu kaza ya faru ga wani ba kowa ba ne ke samu wani amma dai akwai shi to mai imani mai kiyaye dokokin allah subhanahu wataala shi ake ce ma alwali shi ne waliyin allah saboda allah subhanahu wataala ya ce ala inna auliya allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ku saurara lalle waliyan Allah subhanahu wata'ala majibuntan Allah waɗanda suke kaunar Allah babu tsoro a kansu kuma ba za su yi bakin ciki ba sai Allah ya ce alladina amanu wa kanu yattaqu su ne waɗanda suka yi imani kuma suka zamanto suna jin tsoron Allah suna kiyaye dokokin Allah suna bin ku sau da kawo lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah suna da albishir a duniya shine karama kuma suna da albishir a lahira a duniya Allah subhanahu wataala zai karrama su ana nihin jinsin su ba kowa cikin su Allah subhanahu wataala zai karrama su zai musu albishir da cewa su ne masoyan shi zai karfafa su zai ba su goyen baya zai karfafa addinin musulunci da su haka ma ranar lahira Allah subhanahu wataala zai karrama su da kyauta da za a ba su da gidan aljanna to waɗannan su ne wato mai irin wannan sifa guda biyu shine wanda karama take tabbata gare shi in wani abu na ban mamaki ba shi ya jawo shi da kanshi ba shi ma bai san yadda aka yi bai san yaya ne aka yi wannan abin ya faru ba to in ya faru gare ya waliyin Allah ne kuma Allah ya yi mai ne saboda karama gare shi su kuma saura mumini da Allah bai masu ba yana nuna cewa su ba waliyai ba ne ba dole ba ya daga sharaɗin waliyanci cewa dole sai wata karama ta bayyana gare shi kun gane amma dai tana faruwa to ahli sunna suna gaskata wannan karama din da take wakana a cikin rayuwar wali suna girmama ta suna gaskata ta suna dauka cewa da gaske ne wa ma yujri Allahu ala aydihim da kuma abinda Allah subhanahu wataala yake gudanar da shi akan hannuwansu su waliyai din min khawariqil adati na abubuwan da suka saba ma al'adu abubuwa da suke masu ban mamaki khawarij shine abinda ya saba ma yadda ka saba gare shi ya saba al'ada kuma shine al'adu haka ne al'adu abinda ka saba yau da gobe ana yin shi to in aka zuma da sabani sai a kira da khariqul ada ya saba ma al'ada ya hita daga al'ada ya hita daga abin da muka saba gani jiya da yau daban daban da gobe daban daban abin da muka saba gani kakanni da uwa haka ne ko mun saba ganin cewa ruwa masu yawa su suke isan mutane su sha su koshi to ga ruwa yan kaɗan ko kofi ne ba su yi ba sun shayar da ɗaruruwan mutane sun koshi wannan sari kula'ada mun gani mun saba ganin mace dole sai da miji za ta haihu to ga mace ta haihu babu miji mun saba ganin miji da mace waɗanda suke haihuwa su ne yara ga dattijai sun haihu sun gani mun saba ganin cewa mutum baya yi wa kawai duniya sai da uwa da uba to ga wanda baya da uwa waye da sauran ire-irensu duka wannan abu ne da ya hita daga al'adar ya saba ma yadda muka saba kai abu ne mai ban mamaki shi yake ce ma alkaram to da abinda Allah subhanahu wataala ke gudanar da shi ta hanyar su an su waliyyin min khawariqil adat na abubuwa waɗanda suka sha bamban da al'adu fi anwa'il ulumi a cikin nau'uka na ilmin muka Allah ya sanar da su waliye abinda bai sanar da sauran mutane ya sanar da wani daga cikin waliye abinda bai sanar da sauran waliye sun gane nau'uka na ilimi ya san wani abu wanda su ba sun shi kamar yadda ake bada labarin cewa sai na abubakar ya bada labarin wato mata shi da ke da ciki Allah subhanahu wata'ala ya sanar da shi cewa cikin nan mace ya ce matan shi cikin da take dauke da shi mace ce take dauke da ita kuma ta yi mace a lokacin babu wata na'ura ina Allah subhanahu wata'ala ya gwada mai abin da bai gwada mawa ba sauran mutane ita kanta mai wadda ke dauka cikin ba ta san me take dauka amma Allah ya gwada mata yana Abubakar cewa mace ce mata shi take dauka kuma aka yi mace to da haka kenan Allah subhanahu wata'ala ne ya gudanar da nau'i-nau'i na ilimi a nan wurin ga ainihin wani wali daga cikin waliyan Allah shi ne sun na'uwa wal mukashafat da kuma abubuwa irin na koyayyen abubuwa da za a bude su a kware su a bude abinda bayewa a gane shi al'ada ba a gane shi amma sai Allah subhanahu wataala ya bude ma ya bude ma wani daga cikin waliyan Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya bude mu sayyidina Umar wato wani abu da ya gani lokacin da ya tura mayakan shi suka ta wajen nahiyatul mashriq can wajen gabancin duniya suna can suna yaki yana madina dan na umar yana huduba yana huduba yake ma kumandan yakin magana cewa kalabe kalabe cikin duwatsu shi yana madina shi wancan yana gabancin duniya nesa nesa nesa da madina amma kuma Allah subhanahu wata'ala ya kai ma wannan sahaban muryar sai na Umar ya ji kuma ya labi kuma ya tsira da sojoji kuma aka ci nasara ba ne ina sune sare ibn Sulayb sai da Umar ya ce ya sariya ta jabal su sahabbai sun san sariya din nan baya cikin garin Madina yana can wurin yaki jagora ne na mayaka to sai sai da ƙara hudu suke tambayi sai na Umar wani ne sariya kuma sai na Umar ya ce wanda na tura wurin yaki shine Allah subhanahu wataala ya gwada mani ga makiyana sun biyo za su kama shi shi ne na ce mai ya labe bayan duwatsu kuma ya labe kuma ya tsira sun ci nasara wannan yaki wannan shi ake ci malamin kashafa koyayyen abu Allah subhanahu wataala ya bayyana ma wani wanda ya gana ma daga cikin masoyi kun gane ko mukashafa ke kwarewa bayyana abin da yake koyayye ga sauran tare wa anwa'il qudrati wat ta'thirat da kuma nau'uka na iko na iyawa ta'dirata da kuma yin tasiri Allah subhanahu wata'ala ya gudanar da nau'uka na iyawa ƙarfin yin abu abinda yana yana da wahala da kuma ƙarfin tasirin abu kalmazuri kamar da aka rawaito an salifin umar daga magabatan al'ummomi waɗanda suka gabace mu gabanin fi suratul kaf a cikin suratul kaf Allah subhanahu wataala ba mu labarin qissatul fitya ashabul kaf waɗannan matasa waɗanda suka gudu da imaninsu Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙe masu wani kogon duki suka je suka shige cikin shi suka tsira daga makiyan addinin Allah subhanahu wataala na wannan zamanin da suka shiga cikin dutsen sai Allah subhanahu wataala suka yi kwana kaga wannan karama ce Allah subhanahu wataala ya musu suka kwana shekaru 300 da yanka suka ta kwana shekara 300 ba matacci bane kwana ne suke sannan Allah subhanahu wataala ya tada su kuma suna juya kamar yadda mai kwana yake juya su juya za ta nemi za ta shimala Allah ce wani kallibin za ta nemi za ta shimali muna jujjuya su in sun gaji nan wajen dama sai su koma wajen hausu in sun gaji wajen hagu su dawo wajen dama kwana ne kawai ake ta yi tsawon waɗannan shekaru wannan ba karama ba ce ko ba karama ba ce Allah ya ce wa kazalika ba'atna ya tasa'al baina haka muka tara su domin su tambaya tsakanin junansu qala qa'ilun minhum kam labithtum da kwana suka yi domin duk abin da suka kwanta gabanin su kwanta da na yana na yadda yake mai canza kudinsu suna na yadda suke komina suna nan wannan ba karama ba su ba annabawa ba ne in ana magana karama to ba ta annabi ba ce shi annabi mu'jiza ke gare shi annabi yana iya bugun gaba da abin shi amma ban da waliyi shi annabi yana bugun gaba ina da kaza saboda shi Allah ya turo shi ne don ya kira mutane zuwa ga tabbatar da manzancin shi shi kuma wali kira ne yake zuwa ga Allah shi ba annabi bane shi ba manzo bane ba ya kira mutane cewa ina da kaza da ya fara bugun gaba ina da kaza to ya zama to dujan ne ya zama to boka ne ya zama to dan damfara ba ya bugun gaba da karama saboda su ba wali ba annaba bane waliye ne suka tashi suka tambayi juna wani ya ce daga sahiri zuwa yamma suka kwanta wani ya ce a kwana ne suka yi sannan allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu kun zanna shekaru masu yawa amma in kuna su ko gani fa ba'athu ahadan yuwartikum hadi ku aiki wani da wannan kudin nan ilal madina idan cikin birni suna nan cikin kogo kogo yana nan bai canza ba duk kogon da shekara 300 aka sai ya canza sosai ko ba haka kasar da ke wurin sai ta canza ta lalace to amma ta su tana nan yadda take shin yana tana nan yadda take inda su kwanta yana nan ba abin da ya canza kakaransu nan tare da su da haka da suka tura a so masu abinci da wannan kudin suka je suka samu farkon shigowa gari suka samu wani mutum da sai da abinci suka bayi suka bayi kudi ya ce ya tambayi wanda ya zo da kudin daga ina ina kake da wannan kudin shekara nawa ce wannan kudin kasar nan ne shi ne masu su gara ɗari uku yanzu kudin da mutanen da suka kashe cikurwa ɗin nan kusan nan ba wanda ya san ba a shekara ɗari ba ko ba mai yanzu in mutum ya gani tambi gani za ka wani ƙarfin banza ne ko ba haka ne ku sau da aka kenan kun ga shekara ɗari uku ba yau ba ne ya baya labari ga shiga shiga shiga shiga shi dama ana ta labaransu sun tahiyar su ba san inda suka yi ashe suna nan cikin duwatsu sun yi kwanci Allah subhanahu wata'ala ya ɓoye idanun mutane da gare su ba wanda ya gare su kaga wannan karama ce shi ne malam ya ce abinda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari game da magabatan al'umma na cikin suratul kahf a cikin suratul kahf akwai kisoshi da yawa da Allah subhanahu wata'ala ya bada dukkan su karamomi ne na waliyan Allah subhanahu wata'ala kamar na ashabul jannatai masu gona guda biyu wadrib lahum wadrib lahum mathalan رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه فجرنا خلالهما wannan ma cikin yin su akwai mai kai karama sannan Allah subhanahu wataala ya tafi gaba ba mu labarin kissan annabi Musa mu'jiza ce ba karama ce ya Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labarin zulkarni ko ba annabi ba ne ko kuma gabanin shi Allah ya ba mu labarin kissa annabi Musa da shi da Khadir haka ne ko Khadir tunan nan da annabi Musa ya tarda tsakiyar ruwa mara labar ruwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce nan gurin da ya samu kanin labaran abin da ya samu da kiyi na shi ba kadar malamai suna sabani annabi ne ko ko bawan Allah ne ma dai mafi rinjayi annabin Allah ne daga cikin annabawan Allah su amma duk da yake annabin Allah ne bai kai darajar annabin Musa ba ko takalma annabin Musa bai kai annabin Musa yana cikin manyan annabawan Allah ulul azmi yana cikin manyan su amma Allah subhanahu wa ta'ala ya kware ma kadar abin da bai gwada ma annabin Musa ya sa shi wannan ba yana nuna cewa ba annabi khadir ya yi annabi musa ilimi ba amma allah subhanahu wataala ya ba shi wani abu wanda bai ba annabi musa alaihi salam haka allah ya ba mu labarin kissan zilkarnai duka wannan karama ce daga cikin karamomin waliyan allah subhanahu wataala da allah ya kissanta mana shi a cikin wannan sura kuma kamar kissan maryam alaihi salam maryam alaihi salam kun ga ita ma ba annabiya ba ce don ba annabi mace annabawan Allah maza ne kamar sannan qablaka illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura Allah subhanahu wataala bai aika kowa sai namiji manzo ko annabi din maza Allah ke aika bai taba aika mace ba amma Allah subhanahu wataala ya aika mata jibril ba dan komai ba domin ya mata albishir da za ta yi da wanda yake annabi ne daga cikin annabawan Allah kasancewar jibril da ya je ba wahayi ya mata na na saukar da littafi labari ne ba ta da cewa za ta ɗauki ciki za ta haihu kaga kissa ta baki ɗaya ba ta da mushi kuma ga ta zai wannan ba karama ba ce waliya ce daga cikin waliya Allah tana daga cikin siddiqai ko mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa ma yayi siddiqa ce tana daga cikin masu yawan gaskata Allah subhanahu wata'ala da haka waliya ce daga cikin waliyan Allah subhanahu wata'ala Allah ya bata ciki babu mishi shi yasa domin a nuna mana cewa amrun khariqun lil ada abu ne da ya hita daga cikin al'ada ya saba ma yadda aka saba mace dole sai tana da aure zata shi yasa lokacin da ta jefa mutanenta tana dauke da dan Allah subhanahu wa ta'ala bai ba mu labari fa atbihi qaumaha tahmiluhu qalu ya maryam suka ce ya ke maryam laqad ji'ti shay'an fariya kin zo da wani abu wanda yake mai girman muni ya hukta abu da ma kana abokin mar'asau babanki dai bai zama to mugun mutum bane ba mutum ne mai alfasha ba ba mazinaci bane ba lalataccen mutum bane mutumin kirki wa ma kana tummuki babiya kuma mai yake ma bata zama to karo ba karuwanci take ba ta same ki ta hanyar aure aka yi ki daga ina ke kuma kika samu wannan dan karama ce ta Allah da Allah subhanahu wataala ya karrama ta da shi dan Allah ya jarrabi imanin masu imanin wannan zamanin fa sharat ilai amma shi annabi Isa da yayi magana ba karama bace mu'jiza ce wanda shi annabi ne manzo ne daga cikin manzanni da annabawan Allah qalu kayfa nukallimu man kana illa bisabiyya to duka dai wannan idan muka bibi cikin alkur'ani za mu ga labaran da Allah subhanahu wataala yake ta badawa na al'umma wanda suka bace mu cikin shi akwai karamomi na waliyan Allah subhanahu wataala hadisai kuma muka dauka suna nan barkatai sai mun gaji da karatu haka ma cikin kissan annabi Dawud alaihi salam annabi Sulaiman lokacin da annabi Sulaiman ya ce ayyukum ya'tini bi arshihi qabla an ya'tuni muslimin wannan yana daga cikin anwa'in qudrati wa ta'thirat wa zai zo mana da al'arshin bilqis gabanin su zo mana suna masu mika wuya ga Allah qala ifritun min al-jinn ana atika bi wani ifriti wani daga cikin aljannu wani katon shaytani yace ni za na zo maka da shi qabla an taquma min maqamik gabanin ka tashi daga nan gabanin ka tashi daga mazauninka na na sarauta wanda kake raba gardama da shara tsakanin mutane wa inna alayhi laqawiyyun amin ina da ƙarya kan shi kuma ina da amana qala alladhi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfu ni ne zan kawo maka wannan gadan gabanin idanunka su kyamta kuma haka akai falamma ra'aw mustaqirran indahu kaga wannan nau'i ne na kudra yana da iko tahiya mai nisa ya ji ya doko gado cikin kyaftawa ido ba ba nan kuma ya yi tasiri ga maganar da yi maganar shi ta yi tasiri ga gadon nan shi ne da kan shi aka ɗauki ki aka kawo wannan karama ce ta wannan mutumin shi mun gane ku shi wannan wanda ya kawo gadon wannan wanda Allah subhanahu wataala ba shi wani ilimi na littafi shi karama ce gare shi karama ne tabbatacciya a wuce sai dai karama tana zuwa ga mutumin da yake mumini wa kullu khariqin ata an salih duk karamar da ta zo daga mutumin kirki min tabi'in bi shar'ina wa nasu mutumin da ke bin shari'a ko mutumin da yake mai nasiya ne ga shari'a fa ina min al karamati allati biha naqul tana daga cikin karamomin da ahlus sunna suka tabbatar da ita mutum ya bibi kamar dalilin da muka kawo zai tabbatar da cewa lallai karama tabbatacciya ce wannan ita ta kira ahlus sunna wal jamaa sai waɗansu suka saba ma ahlus sunna su ne mu'tazilawa da jahmiyawa da waɗansu daga cikin asha'ira suka ce a babu karama babu karama domin in aka tabbatar da karama to za ta rikice da mu'jiza sai a rasa gane wane ne annabi wane ne wali akwai rikici tsakaninsu su annaba ba har ya san su ba to duk wanda ba su bai zo da wani abun mamaki mutunan girgi ne sai a ce mai mi sai a ce mai waliyi ne babu rikitar annabawan Allah kowa ba yan su ba to duk wanda ba su waɗanda Allah ya sanar da musu din nan ba duk wani daga cikin mutane da ya zo da wani abu mai burge mu mutane wani abu mai ban mamaki mai kayatarwa amma mutunan kirki dole sai ya zama to rajulun salih dole sai ya zamanto tabi'un li shari'a yana bin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana bin shari'ar kanshi bane ba yana bin son zuciyar shi ba yana bin shari'ar Allah amma gadi Allah ga mutum ne mai bin Qur'ani mai bin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallama ko mutum ne mai kokarin nasiha kanshi mai kokarin nasiha ga al'umma to wannan karama ce wanda kuma ya kore tabbatacce ne duk wanda ya ce babu wannan karama to batacce ne kamar yadda mu'tazilawa da jami'a suka yi waɗansu kuma sai suka wuce iyaka suka bude ƙofar karama mutunan banza wanda ba ya sallah su ce yana karama mutunan da ya bar sallah ya yi bankwana da sallah sai zo da karama ya ce shi an ma ɗauke mai sallah mu sai zo da karama sai a ce yana daga cikin karama shi yana saduwa da godiya karama ce wannan ba shigantaka ba ce ina mutunan kirki na godiya godiya ne yi ba godiya ba ko karo wata mutum kai lalata da ita ba wani ba ne karo shi wannan girmama da Allah subhanahu wataala ya ma amma sai ya rubuta ce yana daga cikin karamin wali ne yana saduwa da godiya wace wai karama ce ma ba wai yana magana da godiya ba shi ta kuma shara cewa dai duk wanda ya sadu da dabba da shi da dabba da aka shi su ka ji an taɓa kashe wali a ce wali ga an tsaida mai haddi ha mumini ne mai rauni ake tsaida mai haddi wanda ya rauni je aikata haramun da Allah subhanahu wataala ya haramta amma wali kullum cikin tsaron dokokin Allah subhanahu to waɗannan sun wuce iyaka da waliyanta sun zarci da sauran irin yadda za ba ka labari a ce wali wani ya ta da wani matacce wane ya mutu shekara ɗari nawa ya tada shi da kami kisan waliyin sai kaga mutunan banza ne ba waliyi ba kawai wani shaidani ne daga cikin shaidani kamar kisa wani waliyi da aka bada cewa wani mutum wani malami daga cikin malaman su don ya rubuta littafin cewa mutum ne ya ki tayarwa mai 'ya'ya mata duk lokacin da matan yi za su iya mace ranar sai ce ya gaji da ya zaya wurin maliyi wani da ɗiye shi a mera mai ita na mashi ya ce mai hidda mata kaya hidda ya aza hannun shi kusa mai farjin ta na ba shi a ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya yanka kabari wanda ba shi ko ba haka ba ya aza hannun shi kusa al'auranta ya ce yamku Allah ma ya sha'u wa ithbit kawai sai ta koma sai ta koma da mishi Allah ya shayi barji na mace ya mida wa yuthbitu az-zakara kina ya tabbatar da zakari ya shayi kaga wannan shigantaka ce wannan shiriri da ce ba addini bane waliyi mutunan kirki mutum ne mai kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala kuma baya daga cikin sharadin waliyi karama kun gane karama ba ta daga cikin sharadin waliyi amma me cikin waliya Allah cikin nan dukkan mu waliye ne insha Allah amma Allah subhanahu wataala muna iya nan kafin mu ba wanda ke da karama kuma waliye ne mu waliye ne mu amma kuma ko akwai wani wanda karama ta taba yana gare shi amma kuma waliye ne na Allah subhanahu wataala muna wata mu zama cikin waliyan Allah saboda haka kenan dai a karaman nan ta tabbata tabbatacciya ce a wurin ahlus suna jama'a da sharuɗanta sai ga mutum mutumin kirki yana bin shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ta daga shari'ar manzo Allah duk wanda yi ta daga shari'ar manzo Allah yace shi yana da karama to dujal shaydani ne boka ne matsayi ne ba a magana shi ba ita wannan abin da yake yi sunanta mi ihana sunanta al-ihanatu wal istidraj Allah na wulakantar da shi ne kuma Allah na mai talala ba karama ba ce karama girman ba ce shi kuma Allah subhanahu wataala na wulakantar shi saboda mai ya wulakantar da dokan Allah don haka Allah ba zai girmama shi sai Allah subhanahu wataala ya wulakanta shi ya kaskantar da shi dama abubuwan waɗanda suka saba ma hankali uku ne na farko ita ce babba al-mu'jiza ta biyu ita ce al-karama ta waliyai ta uku kuma ita ce al-istiharatu wal istidraj ita ce ta bokaye ko ba haka ba boka yana da shi ruhani da gare shi koyan aikin yake iya koya mai ake yadda yake ko ba haka nan bane kana tsaye tare da shi zai jawo ma ganyen beli da ya murza ka zai su koma kudi shi na shi ruhani da amma shi yanzu waliyi waliyin Allah ba ka zuwa ka cikin da kai wali ne ikata yayi sai dai wani lokaci Allah subhanahu wata'ala yana jarrabin bayi a sa shi a yi yakure ba don komai ba don ka a karyata addinin don ka a karyata girman shuran Allah Allah subhanahu wata'ala ya biye mashi a yi abin kuma ya tabbata ko kamar yadda aka matsa ma Khalid bin Walid yace ba wanda ke kashewa sai Allah aka ce guba fazon yana kashe mutum dahi yace a ba mai kashewa sai Allah aka ce ga dahi in dai ba mai kashewa sai Allah ga dahi nan ya sha aka ba shi dahi cikin kwaf moda ya kama sha kwalkwal kwalkwal sai da ya shirye komi ba yi kaga inda ya mutu kaza ya ce dama ai kaga ya ce Allah kadai ke kashewa ga wani ne ya kashe kenan Allah ma ƙarya ne sai Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mu waɗannan kafiran cewa Allah kadai ke kashewa ba dahi inda dahin na kashewa da ya kashe shi kuma sai da yin shekaru masu yawa bayan shan wannan dahin da ya bai mutu kuma ba ma dahin ne mu har mutu shi kun ga wani lokaci Allah subhanahu wata'ala ana yin kalubale amma ba kai ne za ka idan kun yi ja in ja da wani don Allah ya bayyana gaskiya tare da kai sai Allah bai maka amma shi wani ba yawo cikin duniya ni ne wani mai kaza da kaza da kaza ni ne wanda na yi kaza da kaza ku taɓa jin labari na ba da ya wannan to ba wani ba ne shaidani ne matuci ne neman kuɗi yake tara duniya kan amma wani bawan Allah ne an gaye ma irin karamar da Allah mai kuka yake bai jin daɗi da ya san shi ba kowa ba ne bawa ne daga cikin bayan Allah wa an sadri hadhihi al-ummati min as-sahabati wat-tabi'in da kuma irin abin da ya wakana a cikin harkon wannan al'ummar na sahabbai da kuma tabi'ai kamar yadda muka gai wa sa'ir quruni al-umma da sauran wato lokutan al'umma da suka gabata wa hiya mawjuda ita karama tabbatacciya ce fiha a cikin wannan al'umma ila yawmil qiyamah har zuwa tashin alkiyama ba za ta kare kuma min tariqati ahli sunnati wal jamaa sannan yana daga cikin hanyar ahli sunna wal jamaa ittiba'u athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallama biyar sawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune maganganun shi da kuma ayyukan shi da abubuwan da aka yi gaban shi ya tabbata shine atharu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuhan abinda manzon Allah ya bar duniya biyar shi yana daga cikin hanyar ahli sunna wal jamaa batinan mutum ya bi shi a bayyane ba zahiran da kuma a ɓoye cikinka da wajenka cikin zuciya da gabanka duka bi sawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wattiba'u sabili sabiqin al-awwalina da kuma bin hanyar magabata na farko min al-muhajirin wal ansar daga ainihin waɗanda suka hijira daga Makka zuwa Madina da kuma mutanen Madina ne wattiba'u wasiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma biyar wasiyyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haythu qal lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati ina horan ku da biyar sunnata ita ce maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ke ce bi sunna inda manzo Allah ya guda baki ya wani da wanda ya aikata aikata kamar sallah da yake sallu kamar ra'aytumuni usalli da kuma mi abinda aka yi gaban shi ce bai yi magana ba ya kyale ya nuna cewa daidai ne zala sallallahu alaihi wasallam ce to ina horonku da bin sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidina da kuma ku rike sunnan khalifofi masu shiryarwa al-mahdiyina waɗanda aka shirye da su min ba'di waɗanda zan zo bayana tamassaku biha ita sunna din nan ku riko da ita wa 'addu 'alayha bin nawajid ku cije ta da manya-manyan haƙori waɗannan waɗanda ake tabnan abubuwa da su kun gane ku ne in kun riƙe in kun cije ita suna ɗan da waɗannan haƙori babu wanda ya sai cizge maku ita sai dai a cire haƙorin tare da sunne ma'ana sai dai a raba ku da rayuwa kuke matukar dai kuna gare ba abinda za ku bi sai sunna ta inji annabi wa iyyakum wa muhdathatil umur manzo Allah ya ce kuma kashe ku da fararen abubuwa fararen al'amuran al'amuran da suke sababbi ne ban san su ba ban bar su ba waɗansu suka kirkiro muku su kakku bi su fa inna kulla muhdathatin bid'atun domin dukkan abin da aka warar da shi bid'a dukkan abin da aka kirkiro cikin addini bid'a wa kulla bid'atin dalalatun kuma dukkan bid'a bata ce ba shirya ba ce duk abin da suna yi bida su bata ne ko da mutane sun ce mai shirya bata ne wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'lamuna kuma ahlus sunna sun san anna asdaqal kalami kalamullahi cewa mafi gaskiyan magana maganan Allah subhanahu wa ta'ala magana da ta yi zama ta gaskiya ita ce magana Allah alkur'ani mai girma wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi shiriwan mafi alheri karantarwa ita ce karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda za a karantar da kai bai kai karantar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai mawa duk wani wanda za a gwada ma wani alheri bai kai wanda manzon Allah ya gwada ma fa yuqiruna kalam Allah dan haka ahlus sunna suna fifita suna zabar maganan Allah ala kalami gairi akan maganan wani Allah cewa ga maganan wani ga ta Allah Allah suna zuci ta Allah za su ɗauki kun gane ko min kalami asnafin nas daga maganan sauran kalolin mutane duk girman mutum duk ilimin shi duk matsayin shi bawan Allah ba a gwama maganar shi da maganan Allah subhanahu wataala inda mutunan girge ke mutunan kwarai baya gwamma magana Allah subhanahu wata'ala da magana wani shi ba ma hada su wuri guda daya ba a auna su don wannan magana ce ta mahalicci Allah wannan kuma ta mahalicci kuma kowa ya san Allah subhanahu wata'ala shi ne mahaliccin kowa shi ne za a zaɓen magana shi akan magana in ka ga an doki maganar mutane ana aiki da ita to ba a samu ta Allah subhanahu wa ta'ala karara ba sai aka samu ta wani malamin alquran Allah sai ai kun gane ko wa yuqaddimuna hadiya muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kuma suna gabatar da karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala hadi kulli ahad akan karantarwa kowane mutum ولذلك ولهذا ده سموا aka kira su da ahlul kitabi was sunnah aka kira su da sunan ma'abuta ƙur'ani da suna su ala suna wato wannan baban abin da yake karantar da mu cewa cikin matsalar da take karara ga magana Allah subhanahu wata'ala karara ga magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karara to ba wanda za ka bi sewa sai magana su kawai mun gane ko ko amma ana bin maganar malami idan ya nuna ma mutane su bi su bi ƙur'ani su bi sunna kamar malami ya sharhin wata aya ko ya sharhin wani hadisi ya sharhika da yawa yadda fa'idodi da yawa idan ka ɗauki fa'ida ɗaya kai aiki da ita kamar kayan aiki da waccan aya ce da yadda mata fa'ida amma a ƙararren aya babu wannan fa'ida shi malamin ya zakulo kaga a zahiri ka yi aiki da maganar malami amma a batini da mutai aiki da alƙur'ani kamar littattafan fiƙo da ake rubutawa galibi da ana rubuta su ne akan min fawa'id da aka yadda daga cikin hadisi galibi abin da ya kauce to kuma wannan kuskure ne na na malami amma galibin su suna tsaya ne akan fawa'id da ake yadda daga cikin ahkamul hadis hukunce hukuncen hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ayoyin alqur'ani sana kenan biye littattafan fiƙo a zahirin shi biyan maganan malamai ce amma a batsini biyan ƙur'ani da sunan manzo Allah da sunan sawa domin mutan fito da muke ganin su sun taka rawa sun yi kokari sosai sun kawo gudun muwarin mu fahimci addinin musulunci da an bar mu da gundaran alƙur'ani karara kaga Allah subhanahu wataala ma bai bar mu da gundaran alƙur'ani ba sai da ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai karanta da ƙur'ani ko to kuma mu ba a ba mu irin fahimtar da aka ba su habbai ba da haka dole a ƙara yi mu sharhin waɗannan ayoyin da waɗannan hadisai dole waɗansu malamai su ƙara hiddo mana ma'anoninsu sannan mu gane su ba haka ba mu da kanmu balle ba mu ba larabawa ba ne su kansu larabawan sai da aka turo musu mu yi musu bayani balle mu kara kenan biyan malamai iri iri ce ko wanda Allah subhanahu wata'ala ya halatta mana ko wanda Allah subhanahu wata'ala bai halatta mana shine takaitaccen babu wasu mu ahlal jama'a kuma an kira su da suna alal jama'a ba abuta jama'a li'annal jama'ata hiya al-ijtima' saboda jama'a ita ce tattaruwa wa diddaha al-furqa sabanin ta kuma shine mai furqa rarrabuwa al-furqa bi dhamm al-fa'i al-furqatu amma idan kace al-firqa da kasrin fa'i kana ne kungiya kenan al-fa'i jama'a kenan amma alfurka shine rarrabuwar kai wannan daban wannan daban wancan daban wancan daban wa in kana lafzul jama'a ko da yake lafzul jama'a ya zama to qad sar ya kasance isman suna ne li nafsil qaumil mujtami'ina ga dai su mutane da kansu waɗanda suka haɗu wuri guda ɗaya domin su yi wani aiki su a kira su da sunan mi aljama'a wal ijma'u huwa al aslu thabit ijma'i kuma shine mi shine asli na uku tharif shine asli na uku qur'ani sunna sai mi sai al ijma'u هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين wanda ake dogara da shi a cikin ilimi da cikin addinin musulunci abin da ake jima al-ijma'u shine wato manya-manyan malaman al'umma ta manzala sallallahu alaihi wasallama su yi taro akan abu guda daya kun gani su yi taro kowa cikinsu ya ce wannan abin guda ne kowa cikin zai za a tambaye shi kaza za ya ce kun gane kamar malaman malamai ce sallah wajibi ce ba malamin da za a ce a tambaya ce a sunna ce salloli na faɗin na ko sallan azawar ba malamin da za a tambaya ce a sunna ce ko musamman ce kaga wannan ijma'i ajma al-ulama wa ala anna salata wajibatun cewa sallar ta farilla a zawar da lasar da magariba da isha da su ba wajibi haka ne ko ajma al ulama wa ala anna an-niyyata bi salati wajibatu ajma al ulama ala annahu la yajuzu lil insani an yusalli bi ghairi wudu malamai sun yi ijma'i wannan shi yake cewa ijma'i dalili ne malamai sun yi ijma'i akan cewa ruwan da dandanan shi ko kalan shi ko iskar shi ya canza to ba a ruwalla da shi wannan duk malamai sun wani shi yake ce mami al-ijma'i to wannan nau'i na ijma'i shi ma dalili ne asli ne daga cikin aslillika na addinin musulunci wanda da farko zaka ba alqur'ani sannan ka bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ka bi idan ka samu malamai sun yi ijma'i akan abu sai ka bi su matukar da wannan ijma'in ya zama to ingantacce ne tabbatacce ne فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة su'alu sunna suna aunawa yanzinuna suna aunawa yanzinuna suna aunawa bi hadhihi al-usul al-thalath da wadannan wato shikashikan guda Qur'ani da sunna da ijma'i suna auna min jami'a ma alayhi nas suna auna dukkan abin da mutane suke akan shi min aqwalin wa a'mali na maganganu da ayyuka batinatin wa zahiratin maganganu da ayyukan da suke boye da maganganun da ayyukan da suke bayyanannu duka da wannan suke auna cewa shin wannan abin addini ko ba addini duk abin da mutane suke yi sai a duba Qur'ani ya ce ayi shikenan ba samu ba ce to ba ce musu batacci ne bari a koma ga sunna a gani sai a ji a duba sunna kuma a gani sai a gaba ba a cewa batacci ne kuma sai a koma ga mai ijma'in malamai sai a ji a samu littafin ijma'i ya ta duba ko inda malamai suka yi jima'i akan wannan matsalan in an samu shi ke ba samu to sai a ce menene sai a ce bata ne wannan abin ba addini bane mun gane ko to shi ne malam yace fahum suwali sunna yazinuna suna aunawa bi hadhihi al-usuli thalatha da waɗannan shika-shikan guda uku Qur'ani da sunna da ijma'i suna auna jami'a ma alaihin nas duk abinda mutane suke akan shi min aqwalin maganganun da mutane suke wadi ahlus sunna suna auna su da qur'ani ko sunna ko ijma'i ayyukan da mutane suke aikatawa ahlus sunna suna auna shi da qur'ani da sunna da ijma'i bayyananne ne ko koyayye in qur'ani yayi nuni shikenan in sunna ta yi nuni shikenan in ijma'i yayi nuni shikenan in babu kuma shirme ne kenan ba addini bane mimma lahu ta'alluqun bid-dini daga abin da yake da alaka da addini والإجماع الذي ينضبط إجماع ديكي كيايين إجماع تبتجين إجماع هو ما كان عليه السلف الصالح شين أبن مقباتا نقوري سكي أكنش صحابين التابعين أبن صحابين سكي إجماع أكنش da almajiran suka yi jima'i a kan shi shi ne jima'in da ake lukuwa ya yi kirishi kun gane ko id ba'da tun da bayan su waɗannan magabata na kwarai kathural ikhtilaf sabani yayi yawa tsakanin mutane wan tasharat al umma kuma al umma sun bazu cikin duniya sun yi girma da can kuma kowa ya san kowa kun gane wancan wanda suka yi tun lokacin zamanin su shine za a aiki da shi amma yanzu da waya yi ijma'i sai wani katari wata wato datarwa ta Allah subhanahu wataala a ijma'i amma akwai bai malamai sun sha bambam fahimta ta sha bambam amma waɗancan waɗanda sun saurari ilimi ne wurin manzala sallallahu alaihi wasallam abu guda ne haka ne ku su ma almajiransu sun koya wurin waɗanda suka koya ga manzala sallallahu alaihi wasallam abu guda ne duk aka jike saboda haka sannan kuma suna cikin zamani mai albarka wanda Allah subhanahu wataala ya sanya albarka da alheri a cikin wannan zamani wanda a zamanin nan babu da irin wannan albarkan da alheri to kun ga su suna iya samun wannan wanda mu ba za mu samu ba thumma hum ma'a hadhihi al-usul sannan su ahli sunna tare da waɗannan shika-shikan guda uku ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da abu mai kyau wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hani daga abin da bai da kyau alama tujibu shari'a akan abin da shari'a take tilasta mutane akan abin da shari'a ta ce wajibi ne to ahlus sunna suna matsa ma mutane su aikata kuma suna matsan abin da mutane ba su aikata ba kun gane ko kamar sallah sallah shari'a ta wajibta mana ta ce wajibi ne duk musulmi ya sallah umirtu an qatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salat nake nan shari'a tana wajabta ma mutane sallah shari'a tana wajabta ma mutane zakka waɗanda suke da kuɗin da za su yi zakka shari'a tana wajabta ma mutanen da suke suna da ikon su yi azumi shari'a ta matsa musu kenan dole ne ahlus sunna su yi umarni da aiki mai kyau wurin yin azumi wanda kuma suka ga bai azumi ba su matsa mai su mai faɗa tsawatar da shi su kyamace shi saboda shari'a ta tilasta yin azumi haka ba aikin hajji ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙe mashi halin suna suna umarnin shi da ta yi hajji in ya kiya kuma suna horon shi suna bai wada suna tsawatar da shi suna baya tsoro da irin azaban Allah subhanahu wata'ala da za ta samu shi wa yarawna iqamatal hajji sannan kuma halin suna suna ganin tsaye da aikin hajji wal jihadi kuma suna ganin tsaye da aikin jihadi yin aikin hajji da yin jihari wal juma'i da kuma juma'a juma'a jami'i ne na juma'a mun gane ko sallolin juma'a ke wal ayyadi da ididdika mal umara suna gane tare da shugabanni mana shugaba shine zai tsaye da aikin hajji shine shugaban aikin hajji ko yana da wani a matsayin shine shugaban aikin haka ma jihadi ba a yi sai da shugaba ƙarƙashin shi mayaƙa masu jihadi za su tsaye jihadi ahli suna duk suna ganin wannan haka ma juma'a suna ganin ta ƙarƙashin wa shugaba ahli suna suna ganin sallan idi ƙarƙashin shugaba duka wannan ayyukan shugaba ne shi ke amirul hajji ko ya naɗa wani shi ke amirul jihadi shugaban jihadi shugaban sannan shi ke tsaye da sallan juma'a shi ne limamin juma'a kamar da kuma sarkin kano yana yi yanzu ko tun da aka nada shi ke idi shi ke juma'a ƙa'ida haka nan ne sarkin malami shi zai mu mu idi shi zai mu juma'a mu koma baya duk malamai su kuma baya shi bai sallah wannan shi ne shari'a wanda ba ya bin shi kuma ya ce bai yarda ba shi ne sani bai aiki da shari'a asali ya ka shari'a haka sahabbai suka yi sun zan gibin waɗanda suke ba su da riko da addini amma sahabbai na bin su juma suna bin sun da yi sahabbai sun yi su daraja don su ba sahabbai bane tabi'ai ne sun yi su daraja amma kuma sahabbai suke bin sallah saboda yi aiki da abin da manzan Allah ke don su ba su samu shugabanci ba ga wanda aka nada shugaban shi za su bi kun gane ko to ahli sunna suna ganin tsaye da waɗannan ibadodin tare da waɗannan shugabannin ne abraran waɗannan shugabanni sun zamanto masu da'a da biyayya ga Allah kanu suka zamanto au fujjaran ko kuma fajirai suka zamanto waɗannan shugabannin su za su jihadi su za su aikin haji su za su yi juma'a su za su yi idi in sun zamanto mutanen kirki masu da masu biyayya masu bin dokokin Allah ko kuma sun zanto fasikai ne fakirai ne haka daidai haka za ku musu in an yi daidai shi kiran ba daidai ba sallar ku ta tabbata wa yuhafizuna ala aljama'ati sannan kuma ahlus sunna suna kiyayewa akan jama'a jama'a salloli na jama'a kenan da jami'i ahlus sunna suna kiyayewa akan su ويدينون بالنصيحة للأمة sannan kuma suna yin addini da yin nasiha ga al'umma domin manzala ya ce addinu in nasiha addini nasiha ne sau da ka suna suke bi suke yin addini da nasiha wa ya taƙidu na ma'ana ƙaunihi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suna ƙudurce maganan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مؤمني ده مؤمني كما جنيني ساشن شي yana karfafa sashi wa shabbaka baina asabihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai sarka hi tsakanin yan yatsun shi wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suna kudirce ma'anar fadan annabi sallallahu alaihi wasallam da yace matalul mu'minina fi tawaddihim misali mummina a cikin ƙaunar juna da suke wata rahumim da kuma tausayin junansu da suke wata atufihim da taimakon juna da suke matalin jasad kamar jiki ɗaya ne idan shi ta kamin hu'aduwan idan wata gaba ta yi ciwo daga wannan jikin ta da'a lahu sa'irun jasadi bisari wa umma sauran jiki baki ɗaya sai su yi dafifi sai su kira juna da rashin kwana mana duk sauran gabobi sai su amsa saboda gaba dai ba ta lahiya duk sauran gabobi sai su amsa su ba ba su lahiya bisari da rashin kwana wal humma da kuma zazzabi jiki ya dauki zayi kuma mutum ya gaza kwana saboda wata gaba ɗaya daga cikin gabobin jikin shi ba ta da lahiya to haka al'umma take in wani ɗaya daga cikin ku ba ya da ba ku jin daɗi in wani ɗaya daga cikin ku ba ya lahiya ba ku jin daɗi in wani ɗaya daga cikin ku ya shiga cikin wani yanayi na a tausaya mashi haka za ku jin kamar ku ne aka yi ma in an cuce shi kamar ku aka cuta in an damure shi kamar ku aka damura in an ba shi kashi kamar ku ne aka ba in an kashe shi ba da gaskiya ba kamar ku ne aka kashe haka al'umma ya kamata su zama to kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfani mu da abin da muka hudu na daidai inda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu lada ya kiyaye mu daga yin aiki da shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين